ذي العزة الكتب وكان جبريل بالآيات يونسنا وقد فقدت وكل الخير مختتجب فليت قبلك كان الموت صادفنا لما مضيت وحالت دونك الخفب إنا رزئنا بما لم تزرع ذو شجن من البرية لا عجم ولا عرب wannan tana kuka ya zuwa ga manzo Allah dangane da abin da ta gamu da daga mutanen da suka juya baya bayansa sannan ta koma gida lokacin shi amirul mu'minin alayhi salam yana ta sauraron dawowanta gida yayin da ta dawo gida ta zauna ta ce da shi ya bada abi talib ishtamalta shimlatal janini wa faqatta hujratal zanini نقلت قادمة الأجدل فخانك ريش الأعزل هذا ابن أبي قحافة يبتزني نحيرة أبي وبلغة ابني لقد أج أجهر في خسامي وألفيته ألد في كلامي حتى حبستني قيلة نصرها والمهاجرة وصلها وقبضت الجماعة دوني طرفها فلا دافع ولا مانع خرجت كاذمة وقلت راغمة أضرأت حدك يوم أبد أبد حدك ابترست الذئاب وابترشت التراب ما كفرت قائلا ولا أغنيت باطلا ولا خيار لي ليتني مت قبل حنيتي ودون زل زلتي أذيري الله منك عاديا ومنك حاميا ولايا في كل شارك مات الأمد ووحت الأبد شكوى إلى أبي وعدواي إلى ربي اللهم أنت أشد قوة وحولا وأشد بأسا وتنكيرا kamar yadda ce a gurguje tana cewa da shi amirul mu'minin dan amina kai ka tattaro ka zauna a gida na je wajen wa'annan mutanen ba wanda ya taimaka mini ba ansar ba ba muhajirin ba na fita da bakin ciki na dawo da shi a turwar ba tare da cin nasara ba ina ma wannan abin da ya same ni bai mutuwa ta zo kafin shi ba ga abin da ya faru da ni kamar da ta yi baitocin waken da ta yi a kabarin annabi ta ce ina ma mutuwa ya zo ta zo mata kafin shi rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi to sai amir mumin ya ce da ita lawai la alaiki dole yin take ta shiga ta ce kai wai kai za kai cuna ya ce ba kai cuna da kyau alwailu li sha'aniki kai ainihin kai cuna ga makiyin ki ne nahanihi an wajdiki yabnata safwati wa baqiyatu nubuwa ki kwantar da zuciyanki wajibi shi ne abin da ke damun ki a zuciyarka ki natsar da zuciyanki ya ke yar zaɓaɓɓe kuma wanjin annabci fa ma wanaitu an dini wala ta'atu maqduri fa in kunti turidina al bulgata farzuki al madfajurki mabdum manmud wa kafiluki ma'mun wa ma addalaki afdalu mimma qada anki fa tasbillaha sai ce da ita ni ba na yi sarere ne ba gabarin addini na kuma ba na kuskure matsayina ba ne wato ko da ban je ni ma an yi an buga wato akwai dalili hakanan abin da ne shine shi ne fi alkhairi idan kina bukatan guzuri ne arzikinki an lamunce miki kuma abinda allah ya miki tanajin shi ya fi abinda aka kwace miki saboda haka ke biɗi ladan allah kan abin da ya same ki sai ta ce ka kalar hasbi allah wa amsaka sai ta ce to hasbi allah sai ta kame to muna cewa ainihin ita sai da zahara ta kafa hujja ne hujjojin da ta kafa masu ya wuce batun fadak ko da yake akan al'amarin fadak ne amma al'amarin fadak ya koyar da darussa da daman gaske duk da yake fadak din dukiya ne amma ba mai kidarin dukiyan za ka lura ba akwai abubuwa da dama da suka suka bijiro a sanadiyar wani na farko dai dukiya ce mai yawa ainihin lokacin da ta kafa musu hujja akan cewa tana da gadon mahaifinta suka ce ba ta da gado ga duka alamu ba wannan zuwa sau ɗaya ne ba ta jajje fadan mai martaba sarkin musulmi har sau tari ta kafa kafa masa hujja to na farko bayan ta kafa musu hujja akan cewa tana da gado har suka yadda cewa eh lalle tana da gado kuma lalle tana da gado mai kuma tana da gaskiya alkur'ani ya tabbatar da gado kuma lalle tana da gado to amma kuma wai mutane sun ce ba haka ba ta juya kansu duk ta ta ta a wani ci gaban wannan magana ce an yana ce an yi tijaji ta ce ta yi mamakin irin wannan tsaurin ido irin na mutanen nan yau ga eh kasa kasa duk da hujjojin akan wasu ka tsaya kemimi suka ƙi sai dai abinda kawai suka tsaya a kai to bayan wannan ta kafa musu hujja da cewa to idan ma ba ta da gado na farko dai ba zai yi zama ba ta da gado ba tunda ba zai yi manzan da ya zo da alkur'ani ya tabbatar da gado sai kuma ya zo da hadisin da ya wargaza gadon ba ya ce shi ban da shi ba alhali ya ce annaba ba su gado manzan da ya zo da alkur'ani da ya ce annaba sun gado sai kuma ya zo da zancensa ya ce annaba ba su gado ba fa zai yi ba saboda haka in ma mutum ya ji abin ya yi masa nauyi an ce wani an ce wani ya yi ƙarya abin ya yi masa nauyi sai mu ce to alƙur'ani ya ce annabawa an gaje su to wani ya ce hadisi manzo Allah ya ce mishi annabawa ba su ba su barin gado to in ma dai wani ne ya yi ƙarya ko annabi ya ƙarya ɗayan biyu amma wannan magana ba za ta zama gaskiya ba daga wajen annabi alhaji ta karaita alkur'ani amma in kana ganin wani da ya faɗa ya fi ƙarfin ya ƙarya to ka sai ka jingina ma annabi ƙarya to mu mun sa annabi ba ya ƙarya kun ba zai zo da mazancewar gaza alkur'ani ba ya rage maka kai kuma to sannan sai ta ce musu na farko idan da muƙaddara ma da gaske ne ko da ke ba zai yi annabi ya ce ba mu da gado to kai a wani matsayi ne annabi zai gaya maka kai tunda baka da gadonsa misali idan idan Allah ta'ala ya ga daman ya canza alkur'aninsa ya shafe wani wuri ya saukar da aya ta ce yanzu annabi ba zai bar gado to wane ne aula da annabi ya gaya masa cewa ba za a gaje ni ba wani mutum bare ko ko mai gadonsa yawa to ya za a yi wani wanda yake shi bai da gadon annabi shi ya san cewa annabi annabi sai ya kira shi ya gama shi annabi bai da gadon annabi to sannan kuma idan ma an ce an kadara ba ba ba ba ba da gado to yana nufin kenan abin da yake mallaki na ma in ya rasu sai a kwace ma aina ne kuma aka ce idan mutum ya mutu abinda dukiyar da ƴaƴansu suka dukiyar da ƴaƴansu suka mallaka ana kwacewa ai in ka gada in abinda annabi ne ya bari yake zama sadaka banda abinda ƴaƴansu suka bari to wannan fadak din kayana ne mallaki na saboda annabi ya bani tun yana da rai ya bani kyauta domin an ce ainihin lokacin da aya ta sauka tana cewa wa ati dhil qurba haqqa sai manzo Allah ya to an ce ba mu abincin kusancinsa haƙƙinsa sai nemi shawaran Jibril ya ce ya jibiru wa zan ba haƙƙi abin ya ce a fatima ita ba kowa kusa da kai saboda ka ba ta haƙƙinta sai ya ɗauko fadak ya bata shi kuma fadak gona ce a bayan da aka ci yahudawan haibar da yaƙi wanda an san yaƙin haibar ba sai mun ba da labarinsa ba wanda amirul mu'mini ne ne kashin bayan yaƙi shi ma ya yaƙi to amma da yake yaƙi ne sai aka raba dukiyan haibar tsakanin mayaka aka fidda kuma sai aka raba sauran ga mayaka har da wanda suka gudu har da su wani da wani da aka da suka je suka gudu duk sai aka raba aka ba su nasu saboda su ma sun je yakin ko da yake sun gudu amma dai an ba su saboda aka haibar an an rarraba tsakan mayaka to shi ko fadak fai'a ce domin lokacin da su mutanen fadak suka ji labarin abin da ya faru da haibar suka kuma haibar ta fi fadak suka ce ya aka yi an ce haibar aka ce an buɗe haibar aka ce aka yi aka buɗe kofan karfe ka karfa irin wannan wanda ba kofan gari irinsa aka ce ai dan uwan annabin ne ya balle shi kadai suka ce ba mu ga ta zama sai suka zuba abuja suka bar gidajensu da gonakinsu saboda haka sai zama fadak ba yaƙi aka yi aka samu ballanta a raba mayaka kuma da nassin alkur'ani abinda allah ya ba manzo wani abinda aka ci ganima ba tare da yaƙi ba na manzo Allah ne saboda haka sai ya zama shi mallakinsa ne sai yana iya sawa inda ya ga dama to sai aya ta sauka ta ce wa atazar qurba haqqahu sai ya nemi shawaran Jibril alaihi salam ya ce Fatima ita ce zar qurba din sai ya dauki fa daga ya bata ya ce gashi nan saboda ke mahaifiyarki ta ce da duk dukiyanta don kafawan addinin nan amma ba ta ga lokacin da dukiyoyi ke zuwa ba saboda haka a madadin wannan ke na baki fadanka saboda haka tun manzo Allah yana da rai fadak da haibar ana kawo girbinsu kayan fadak gaba ɗaya na fatima ne haibar kuma ana raba ma kowa daidai gonansa daidai gonansa don su yahudawan da aka ci su a haibar sun ce manzo Allah ya bar musu gonan su noma a ba su abin da aka girba rabi na su rabi na masu gona haka kuma aka yi sai aka manzala ya naɗa musu abdullahi bin rawaha ya zauna ya in an yi girbi sai ce su kawo sai ya raba ya ɗibe rabi ya kai madina rabi kuma nasu saboda in an kawo duk mayakan da suke da kaso a gonan sai a ba su nasu shi ko fadak gaba ɗayan kayan fadak ana ba sai da fatima ta tsara a lokacin tana samun dinari dubu dubatan dubbai daga gonan kuma hatta ma ma'aikata an ce tana da ma'aikata masu yawan gaske wanda suke aiki a gona bayan rasuwar manzo Allah sai ga ma'aikatan an koro su suka zo me ya faru ta ce suka ce mata an koro mu daga gona an ce gona ba taki bace shine ta tashi ta je ta kaba musu to sai ce to yanzu ai ba gado bane ba batun gado bane kaya na ne tunda manzo Allah ya bani tun kuma yana da rai dama na wani suka sai suka ce masa to ta kawo shaida akan cewa na ta ta ce shaiduna da amirul mu'minin ali bin abi talib da hassan da hussein da ummu aiman sai aka ce su zo aka zo da su kotu fadan sarkin musulmi aka ce amirul mu'mini ya ce lallai gona ta ta ce kuma tun tun manzo Allah da ya riga ya bata ne kuma tun yana kuma sun sani sare ya riga ya bata ne ana kawo girbin girbin fadak ma'aikatan nata ne ita ta sa su suke aiki kuma girbin fadak ana kawo mata ne sai suka ce to ai shi mijinta ne ba zai yi miji ya ba da shaida ga matarsa saboda haka an yi wurgi da shaidansa sai hassan da hussein suka ba da shaida cewa sun san haka nan sun san lokacin da manzo Allah ya bata gona kuma sun san tata ce tun yana da rai suka ce to ayyanta ne ba zai yi yaya su ma uwa shaida ga uwarsu ba daga nan abin mamaki a faƙihun ama daga nan aka sami cewa miji baya shaida ga matarsa kuma yaya ba su shaida ga iyayensu gashi alkur'ani sarihan yana cewa ku muqawwamina lillahi shuhada bil qist walau ala anfusikum aw al walidayn wal aqrabin kaga ashe ana shaida mutu ana ba da shaida kenan in ko zaka yi shaida akai me zai sa ba za ka yi gawana ba sai sai akan sa da shaida alqurani ba abin da ya hana da ko uba ya shaida ga abin da ya sani ba abin ma'anar shaida ne yana san haka ne abu ne ya faru na sani haka ne shine ma'anan shaida ba wani abu sai aka ce to shikenan to umma aiman fa ita umma aiman ta kasance a da baiwa ce ta ah, abu abu talib Sab- lokacin ta girma manzan Allah ba da nisa sosai ba duk lokacin da yake karamin yaro ita kuma ta tan- tana ta dan data haka kamar yana karami kamar dan shekara takwas za ta kasance ita kamar shekara goma sha hudu Taka- ta- ita take kai ilmin yana kiwo ita ta kai masa abinci ita ta rika kula da shi saboda haka ya girma ita take kula da shi lokacin da yake yaro karami har ya girma a saboda ta zama daidai tijuwa saboda haka tana cikin jimlan iyalan annabi saboda dom- domin ab- ab- bayan abu bayan rasuwan ah, abu talib ita it- ta koma ta koma ta koma a hannunsa to kuma su- ko ta zama yantacciya ba baiwa bace ta zama yantacciyan gidan kuma ta zama tam- tamkar yar gidan don ba abin da ake aka aka boye ma umma aiman hatta ma lokacin da ake wankan sai da zahara umma aiman tana wurin kuma a cikin ruwayan ama ma an ce su nan da tawan sun ce bari su je su ga- su gaida ummu aiman tana tuna musu da manzan allah da tijuwa to da ta zo ta ta ce eh, ta san da wannan magana Man- ta san lokacin da manzan allah ya ba ya ba sai da fatima ta zahara fadak ta ba da shaidanta sai aka ce to ya kenan aka ce to ai ita fatanta baki ne saboda haka ba ta iya larabci ba la ta hakir Ara- arabiya saboda fatanta baki ne abin mamaki fuka haɗin ama ba su ce bakin mutum baya ba da shaida ba sun ce ma- m- u- miji baya shaida ga matarsa ‘ya'ya ba su shaida ga uwarsu saboda an ƙi karɓan shaidan ali da hassan da hussein ga fatima to amma ba su ce ba a karɓan shaidan baƙin mutum ba don abin da suka ce kenan fatan ta baƙi ne la ta hakil arabiya kuma ni na tabbatar da cewa ta fi su iya larabci don tun kafin a haife su take larabci to aka ce to shi kenan ya ba za a karɓa shaidar ta ba baƙa ce fatar ta baƙi ne to shi kenan yanzu dai an watsar da shaidu yanzu dai gona dai ya tabbata gonan manzo Allah ce kuma shi manzo Allah baya barna to kuma lallai wayannan hujjoji da aka da da ya shige su an ce shi halifa akwai lokacin da ya saduda ya ce gaskiya shi ba zai iya ma wannan al'amari ba gara ya bata gonan ta ya huta kawai abin ya dame shi sai ya- ya- ta zo- ta zo wani zuwa sai ya bata a rubuce ya miƙa mata takarda ga gonan ki na bar maki ta fito da shi sai mataimakinsa na biyu ya ganta da takarda ya ce menene ta ce gonan fadaka ne aka bani sai ya kwace takarda sai ya shiga ya ce baka da hankali ne ya za a yi mu mulki yana hannun mu dukiya na hannunta za ta ba mijinta ne ya fi karfin mu da dukiyar sai ce ya zai sai ce ga abin yi sai ya ga takarda sai ya zama shikenan ba a ba sai da fatima fadar ba wani abin mamaki shine a lokacin sarkin musulmi umar bin abdulaziz cikin halifofin banu umayya ya ce ina 'ya'yan fatima sai ce ga gonan mahaifiyar sai lokacin sai jikoki sai jikoki ba hassan ba husaini ba ma 'ya'yansu sai jikoki sai ce ga gonan mahaifiyar sai ba su amma daga baya sun za sun sake kwacewa bayan an umar bin abdul ya mutu sun sake kwacewa kuma ainihin lokacin usman bin affan wannan fadak din ya aura ya aura ma eh, marwan bin hakam diyarsa wanda an san shi marwan bin hakam manzo Allah ya tsine mishi ya kore shi daga madina da shi da ubansa ainihin lo- lokacin da usman ya hau mulki sai ya dawo da su garin madina sai ma marwan bin hakam ya zama sakatarensa saboda haka ma sai ba- ya ba ya- ya- ya- ya- ya ba ya- ya- ya ba shi yarsa aure sai ya dauki fadak din ma ya mika masa wannan fadak din an ba marwan bin haka to kuma lokacin da umar bin abdulaziz da ya- da ya ba 'ya'yan fatima ba wanda ya ce mashi me zai sa zaka ba 'ya'yan fatima an san ashe kaga duk tsawon tarihi kowa ya san na 'ya'yan fatima ya san na fatima ne saboda haka ya ba 'ya'yanta daga nan aka zo daga baya suka zo suka sake karbewa an ce har yanzu har yanzu fadak na nan sab- amma saboda siyasan saudi yanzu ba su yarda ma a je wajen fadak din ainihin ko sai dai mutum ya ɓadda kama da kaman ya bi larabawan da kawai su sun san wurin za su iya nuna mu mutum to kuma da da yake allah ta'ala ya bar aya sai ya zama dabinon fadak din sai ya juye ya zama dutse gona ne na dabinai sai ya zama ya dutse ya zama dutse baya gona yanzu ba yanzu fadak ba gona ba ce fili ne da shuke-shuke tsire-tsire na daji kawai na tsiro amma har yanzu fadak na nan to ita sai da zahara ta kafa musu hujja ne kuma hujjojin za a ga baliga akan cewa lalle al'amarin nan ya wuce nan na kada karanta a wani a wani wani- na ban kiyaye a yana ne ba amma dai majalisi ne na karatu ak- aka kawo kissan shi na wani babban malami sunni sai wani almajirin sai ya ce kawai malam ina mamaki yadda za a yi raddin shaidan sayyida zahara alhali ita an san ita siddiqa ce da nassi sai malamin ya ce to idan aka ɗauka ita mai gaskiya ce an san ita mai gaskiya ce sai aka itirafi da cewa ita mai gaskiya ce aka karɓi gas- shaidanta a kan fadak to idan kuma ta zo ta ba da wata shaidan fa na daban ta ce ai wannan matsayin na namijinta ne to ya kuma za a yi shi yasa dole a karyata ta amma shi ta mai karya don ba aka mai shi aka ce mata ita mai gaskiya ce za a ɗauki duk gaskiyar da ta zo da shi sai aka mai shi ita mai karya to wayansu abubuwa dangane da matsayin sai da zahara insha Allah za mu faɗa a nan gaba Ah, akwai mu da rana guda insha Allah nan gaba da za mu yi magana dangane da ah, cikawanta insha Allah za mu yi magana dangane da wasiyan da ta yi kafin ta bar duniya da kuma yadda aka yi mata wanka da yadda aka bizne ta insha Allah ranar uku ga watan gobe don za mu sake zama shi wannan za mu yi wannan insha Allah yanzu dai da yake fadakiya ya cinye mana lokaci ah, yanzu za mu yi ziyara ne mu tashi da fatan Allah ya nuna mana na baɗi ya wannan da kuma mai zuwan nan na kwanan nan da kuma na- na baɗi irinsa insha Allah ki wannan hudu ban to wani masu wannan da kila magana da nai ne na ce malam da da- da fatan za a bashi zakka ya ƙi noma sai gashi zakkan bai samu ba. to wannan dan ta hudu ba bata samu ba amma ta samu yanzu ko alhamdulillah adda adda ziyara to masha Allah wannan ashe to shikenan Allah saka da alheri da mun san ba zai zo da wuri ba da Husainiya ta buga wannan resource power ne suka yi to to masha Allah yau ne suka garzaya a guje ko to akwai ziyara ma a cikin wannan ya mumtana bari in karanta na cikin wannan ina fata daidai ne dama ba bugu ne akai an ɗauko hoto ne ko hoton karatu ne a wani littafi to insha Allah za mu yi ziyara mai addu'a mu tashi nan ya kawo da ziyar- ruwaya cewa daga zahara salawatullahi wasalamuhu alaiha ta ce babanta ya ce mata kalali abi mahaifina ce da mai sallallahu alaihi wa ali man salla alaiki gafarallahu azza wa jalla lahu wa alhaqahu bi haythu ma kuntu min aljanna allahumma salli ala fatima az-zahra سيدة نساء العالمين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها يا ممتحنا امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وسيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لكما لنبشر أنفسنا بأننا قد تخرنا بولايتك القاعدة ربوتو با عرب كلمة صدق ناكي إن زي زما كلمة أحدني بس صدق ناكي kamar zai zama a haɗe ne a wannan littafin an raba ne an raba kalman a sadara assalamu alaiki ya binta rasulillah assalamu alaiki ya binta nabiyillah assalamu alaiki ya binta habibillah assalamu alaiki ya binta khalilillah السلام عليك يا بنت سفي الله السلام عليك يا بنت أمير الله السلام عليك يا بنت خير خلق الله السلام عليك يا بنت أفضل أنبياء الله ورسله وملائكته السلام عليك يا بنت خير البريه السلام عليك يا سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين السلام عليك يا زوجة ولي الله وخير الخلق بعد رسول الله السلام عليك يا أم الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة السلام عليك أيتها الرضية المرضية السلام عليك أيتها الفاضلة الزكية السلام عليك أيها الحوراء الإنسية السلام عليك أيتها التقية النقية السلام عليك أيتها المحدثة العليمة السلام عليك أيتها المظلومة المغصوبة السلام عليك أيتها المتحطة المقهورة السلام عليك يا فاطمة بنت رسول الله ورحمة الله وبركاته صلى الله عليك وعلى روحك وبدنك أشهد أنك مضيت على بينة من ربك وأن من سرك فقد سر رسول الله صلى الله عليه وآله ومن جفاك فقد جفا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن آذاك فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وآله ومن وصلك فقد وصل رسول الله صلى الله عليه وآله ومن قطعك فقد قطع رسول الله صلى الله عليه وآله لأنك بدعة منه وروحه الذي بين جنبيه كما قال صلى الله عليه وآله أشهد الله وملائكته أني ولي لمن والاك وعدو لمن عاداك وحرب لمن حاربك أنا يا مولاتي بك وبأبيك وبعدك ولأئمة من ولدك موقن وبولايتهم مؤمن ولطاعتهم ملتزم أشهد أن الدين دينهم والحكم حكمهم وهم قد بلغوا عن الله عز وجل ودعوا إلى سبيل الله بالحكمة والموئذة الحسنة لا تأخذهم في الله لومة لائم صلوات الله عليك وعلى أبيك وبعدك وذريتك الأئمة الطاهرين اللهم صل على محمد وآل بيته وصلي على البطول الطاهرة الصديقة المعصومة التقية النقية الرضية المرضية الزكية الرشيدة المظلومة المقهورة المغصوبة حقا المغصوب حقا الممنوعة إرثها المكسورة درعها المظلوم بعضها المقتول ولدها فاطمة بنت رسولك وبضعتي لحمي وصميمي قلبي وفضتي كبد- كبدي والنخبة منك له وتحفتي خصصت بها وصيه وحبيبة المصطفى وقرينة المرتضى وسيدة النساء ومبشرة الأولياء خليفة الورع والزهد وتفاحة الفردوس والخلد التي شربت مولدها بنساء الجنة وسرلت منها أنوار الأئمة وأرخيت دونها حجاب النبوة اللهم صل عليها صلاة تزيد في محلها عندك وشرفها لديك ومنزلتها من رضاك وبلغنا وبلغها منا تحية وسلاما وآتنا من لدنك في حبها فضلا وإيسانا ورحمة وغفرانا إنك ذو العفو الكريم insha Allah da fatan Allah ya maimaita mana ya rabbi muna itirafi da taksiri a haƙ- na ba da haƙƙin sai da fatimatar zahara ɗan abin da muka gabatar na zamanmu na kwana ƙalilan dun jaje ga shahadar sai da zahara da abin da muka dan karanta daidai gwargwado muna fata ya rabbi ka karba mana allah muna roƙonka ka yafe mana zunubanmu allah kar ka bar wani ya bar wannan wuri da zunubi face ka yafe masa allah masarki muna roƙonka ya rabbi kada wani ya bar wannan wuri da wata bukata ta alkhairi yadda gare ka maslaha gare shi illa ka biya masa ya rabbana Allah muna roƙonka Allah ka maimaita mana ka nuna mana na shekaru masu zuwa ya rabbal alami Allah muna roƙonka ya rabbi ka- ka tausaya mana ka ka tausaya mu halin da muke ciki ya rabbal alami Allah muna roƙonka muna roƙonka ya rabbi ka ji kanmu ka ji kan duk muminan da suka gabace mu ka ji kan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu Allah maɗaukaki muna roƙonka ka ji kan muminai Allah maɗaukaki muna roƙonka ka karɓi shahadan shahidanmu Allah maɗaukaki muna roƙonka ka warkar da masu rauninmu Allah maɗaukaki kuma ka ba marasa lafiyanmu lafiya Allah maɗaukaki muna roƙonka ya rabbi ka ɗauki fansa a kan makasanmu Allah mu sarki waɗanda suka yi kashe-kashen ranar kudus da ranar ashura Allah muna roƙonka ya raba ka ɗauki fansa da gaggawa Allah ka tsine wa O- samuwar oku Allah ka tsine wa ebele jonathan Allah ka dagargaza su Allah ka maishe su misali ana sarki ka riskar da wannan da iyayen gijinsu na sahayunawa da amerikawa da ingilishi da faransawa da sauran masu tinkaho ana sarki muna roƙonka ya rubuta munafukan da ke cikinmu allah maɗaukin sarki ka ɗauki fansa ya rabbi Allah Allah ka tozarta su tun a duniya Allah ka tozarta su tun a duniya Allah mun sarki muna roƙon ka ya rabbi masu ne biɗanmu da sharri da sharrori Allah ka maida musu sharrorinsu a kawo kansu Allah mun sarki muna roƙon ka ya rabbi ka karbi shahadan shahidanmu ka ruskar da su da raye da rayayyu wanda kake azurtawa kuma ka tasar da su cikin jimlan shuhada wanda suke shuhada wanda suka yi shahada tare da abi abdullahi hussein kuma sarki muna roƙonka ya rabu kuma ka dawo masu da karra a yayin bayyanan imam hujja allah ka gaggauta bayyanansa allah sarki muna roƙonka gaggauta bayyanan da wanda bayyanansa ne za a sami mafita ya rabbal alamin allah sarki ka taimake mu da taimakonka ka kare mu da kiyaye kariyanka ka kiyaye mu da kiyayewanka Allah sarki ka maida ma makiyanmu da mummunan aniyansu a kansu sun ba su ka maida sun dauri ba su da wani tunani illa kisan kai in ma dai da un- ko baga a- su fi- fito fili ko su yi a ɓoye amma dai duk dai ya rabu kare kaka sani Allah ka maida musu mummunan aniyansu a kansu Allah sarki mana roƙonka ya rabbi ka fahimtar da mu tafarkin ahlul baiti Allah mu mana roƙonka ya rabbi da albarkacin zahara da babanta da mai gidanta da 'ya'yanta sarka ka Allah mu sarki ka dawo mana da addinin mu ya mallake mu kamar yadda ya mallake waɗanda suka gaje mu wanda su wanda muka wanda suka wuce muka yi nake so ba wanda wanda muka gada Allah mu sarki muna roƙon ka ya rabbi ka juya mana halin da muke ciki na tsoro ya zuwa ha- aminci Allah ka zaunar da mu lafiya da ƙasar mu lafiya da jikuna da lafiya da yalwan arziki ka ɗaukaka musulunci da musulmi ka ƙasƙanta kafirci da kafirai ka dagargaza maƙiya addini ya rabbal alamin ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الرب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم طبنا وارحمنا وثبت اقدامنا وثبت ابدتنا واصلح ذات بيننا وعلم بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجعلنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك وخيرتك من خلقك ومبلغ رسالتك افضل واكمل واجمل وانمى واكثر واطهر واطيب وأزكى ما صليت ورحمت وباركت وترحمت على أحد من أنبيائك ورسلك وملائكتك وعلى أحد من أهل الكرامة عندك اللهم صل على علي أمير المؤس- المؤمنين ويعصوب المتقين وقائد الجر المحجلين وآيتك الكبرى والنبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون وعنه يسألون اللهم صل اللهم على صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل اللهم على سبتي الرحمة وإمامي الهدى على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر من الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق الأمين وموسى بن جعفر الكاظم الصابر باب الحوائج وعلي بن موسى الرضا المرتضى ومحمد بن علي التقي الجواد وعلي بن محمد النقي الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن القائم المهدي الإمام المنتظر اللهم صل عليهم وعلى ذريتهم البررة اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والصديقين وأولي العزم من المرسلين الذين أوذوا في جنبك وجاهدوا فيك حق جهادك وعبدوك حتى أتاهم اليقين اللهم عليك بأعدائنا من الصهاينة والأمريكان فإنهم لا يزونك اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم اللهم مثل بهم واجعلهم إذة لغيرهم اللهم أئنا عليهم ولا تعينهم علينا اللهم انصرنا عليهم ولا تنصرهم علينا اللهم سلطنا عليهم ولا تسلطهم علينا اللهم فرض ذلك بمن استعملوا واجعلوهم حكاما في هذا البلاد من اهل السياسه وال وال والعسكر وال والشرطه والمخابرين وزعماء التقليد واصحاب الطرقات الضاله وأصحاب- و- وجماعات التكفيريه ومن دسوا فينا من العيون اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وفرق جمعهم واختلف كلمتهم والق الرعب في قلوبهم اللهم اكنا شرورهم واردد كيدهم في نخورهم وخل بيننا وبينهم وق- اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها إلا أن تكأمت لنا ممن قتلت أبنائنا يوم القدس الع- يوم ال- يوم القدس ويوم العاشوراء اللهم انتقم منهم اللهم انتقم منهم اللهم عليك بهم يا رب العالمين اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن كتابك ويكذبون رسلك واجعل عليهم رزقك وعذابك واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وأوزئهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم إلى آخره. اللهم ارحم عبادك الصالحين من أهل السماوات والأرضين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
magunan